أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ففهمناها سليمانا وكلها آتينا حكما وعلما سخرنا مع داود الجبال السكين والسير وكنا فاعلين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن شيخا يا أمة الشيخ اهدنا بهذا المحضر وتعتدي بنظرتك تعتدنا بالزفر أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah madaukin sarki ne kowa ne komai. Jira da amincin Allah su ƙara tabbata ga shugaba shugaba annai Muhammad. Yau ashirin da hudu ga watan Ramadan, jarar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya zo ne da sha biyar ga watan hudu a miladiyar annabi isa alaihissalam a dubu biyu da ashirin da uku insha Allah za mu ci gaba daga inda muka tsira a ayar jiya a kotu abubuwan da muka rage wanda mun bayani a kansu ba lokaci ya yi halinsa to insha Allah za mu tashi da kan wannan aya Allah tabaraka wa ta'ala yake أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم وفريقا كذبتم وفريقا تكفرون Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa yanzu ku Yahudawa haka za mu dinga yi da ku duk lokacin da manzo ya zo muku da abin da rayukan ku ba sa so sai ku yi girman kayi ba za ku bi shi ba wasu daga cikin manzannin ƙaryata su kamar da kuma ƙaryata annabi Isa wasu daga cikin manzannin ku ta kashe su to sai aka zo da muzari ku ta kashe su ku ta kashe su a sun kashe annabi Zakariya kuma sun kashe annabi Yahaya wannan kisa saboda munin sa sai zama wanzacce ne har abada wato in wani ne ka kashe shi kenan ka kashe shi ya wuce amma tunda annabin Allah kashe to kisan kamar yau kai shi ya zanto har yanzu kamar kana kashe shi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ka annahu jadidun da'iman kai ka ce abun sabo ne kullum aw hum yaqtulu al-anbiya ko kuma ka ce su suna kashe annaba da'iman har yau din nan hatta nabiyana har manzon sallallahu alaihi wasallam sun masa sirri sai dai abun bai yi tasiri ba sannan sun sa masa guba a naman akuya ya je kai bara suka shirya masa abinci na musamman an yi babban bako kuma musamman manzo daga Allah suka shiryo abinci munafukai yahudawa suka sanya guba a cikin abincin manzo Allah yake cewa sallallahu alaihi wasallam bayan ya ci wannan nama shi da sabbai guda biyu yake cewa an shidukun billah ina gama ku da Allah shin za ku faɗa min gaskiya qalu na'am suka ce za mu faɗa ma gaskiya ya rasulullah yace hal ja'altum summa shin kun sanya guba fi hada lahani a wannan nama qalu na'am suka ce mun sanya guba qala yace walima to dan me kuka sa guban nan qala qalu suka ce idza kunta nabiyan haqqan la yudruka in kai annabi ne da gaske to mun san wannan bare cutar da kai wa in kunta kaziban in kuma ƙarya kake kai ba annabi bane shikenan tarhaya ninka shikenan mun huta da kai to a shi da sallallahu alaihi wasallam bai mutu ba sallallahu alaihi wasallam amma sahabbai guda biyu wanda tare da su aka ci wannan nama suturar suna suna gama ci dama zai wato guba ne irin wanda da kaci zai kisa ya su suna ana gama cin wannan nawa ko suka shiga murje murje shikenan suka ci gagarin ku za la ce kuma za a je a nemo wacce ta sa wannan guba aka ɗauko ta sakamakon ta kashe ita ma aka kashe ta bayan ta ba manzon Allah amsa cewa kawai wala ta sa guban ne saboda in annabi ne shi bare su ce shi ba abu ma'ana bare kace shi idan ko ba annabi bane ta kire mu to shi dai bai mutu ba amma yana faɗi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wannan guba wannan guba da aka sani a kai bara a nama na shi can ƙarshen rayuwarsa yace bai gushe ba yana yana zuwa ne duk shekara yaje ya dawo yaje ya dawo duk shekara har lokacin da ajali na ya zo ya zama shine ya yanke wato igiyar wato zuciya wannan kuma Allah ya masa haka saboda ya azurta shi da shahada Allahu alaihi wasallam ya zama sayyidu shuhada yadda yake sayyidul anbiya'i wal mursalina wal muttaqina to kuma ya zama sayyidu shuhada ina ma'ana shugaban dukkan shahidai Allahu alaihi wasallam to a shi kama mutum abu dan ya mutu musamman ka hada tsubbu na asiri kama mutum dan ka haukata shi ko dan ka kashe ko dan kore shi a gare to baka sani ba da za ka ma mutum asiri dan ya mutu sai aka yi dace kayi asirin kayi kayi ya kokarin ka amma bai mutu ba to wallahi inda za a ce ka riga shi mutuwa kiko daga bayar su garan da zai mutu ko kana kabarin ka za ka kashe ka ce wani sirin da kama wani dan ya mutu a lokacin kwanan shi kai ba amma yau mun sa sirin a tattare da shi zai zama kai ne ka kashe shi a kabarin ka za a tare kai a ga maka wannan kuma a lokacin abun zai yi tasiri shi ka sai mu kaga ka koma lahira da zulubin kake saboda ko da wasa ko da wasa abubuwan da wasu garada suke yi da wasu aran mai ba gunin ta bane mu ai ba a taba mu kai din waye ka bari wani a taba ka an taba annaban Allah suna da yadda za su yi musulunci mataki ba kai kuma a waye amma wani wani gadara wani hawun ne samu a taba mu to me ne in je da gaske kai gadon annabi wa mu sai ka bari a taba ka to me ne in je kai gadon annaba sai ka bari a taba ka to me ne kwana nawa ne duniya saboda haka mu zama masu haƙuri in dai da gaske mu ɗin almajire ne na malamai su ko malamin maza da annaba in dai da gaske zama masu haƙuri da yafiya sai kai afuwa wa in ta'fu wa tasfu wa tagfir a gane kai afuwa kau da kai ka yafi abin da aka yi wannan kawai shine koyarwa na addinin musulunci saboda haka mu dage kada mu zama mun tanadi muggan asirai saboda yi wa ɗan uwan musulmai akan abin da bai kai ya kawo Allah ya sa mu dace وقالوا قلوبنا غلف نعم
وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون الله أكبر وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون وقالوا يهوداوا suka ce qulubuna guluf ya rasulullahi kana ta mana wa'azi kana ta mana wa'azi mu zukatan mu a rufe suke ba ta kiyayewa ba ta haddacewa ba ta jin abin da kake faɗi Allah ya ce balla anhumullahu bai dai Allah ne ya tsine musu Allah ne ya tsine musu ai abadahum arrahmati Allah ya nisantar da su daga rahmatsa wa khazalahum ya tabar da su ayin kaburi ga barin karfa da kufuri saboda kafircin su fa qalilan yan kadan ne ma matika yu'minu suke imani yan kadan ne a yanzu zaka samu a cikin yahudawa sun zama musulmai dukkan su kafirai ne to wato idan mutum ya ga ana masa bayani na Qur'ani yana ganewa sai gode wa Allah kace alhamdulillah in dai kaga za a masa bayani ka gane ka gode wa Allah wato haka ma wata soyayya ce Allah yake son ka ah to misali in dai fasahar malami zai ta kowa ya gane ai da da manzon Allah ya bayani kowa da ya gane kowa da ya gane ba za a samu wani wanda bai gane to amma ka gane shiriyar daga Allah ka ji ka fahimtar ma sai Allah ya so shine Allah yake cewa walau sha'a rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a da Allah ya so da duk wanda yake duniyar nan mumini zai zama ba kafiri ko daya ba yanzu na iku da yayi su duk musulmai ne mumini ne shike kaji kafiri duka salihai ne haka annaba da ke su dama duk aka yi su to amma mu mu ne aka yi wasu musulmai mu'minai wasu kuma munafikai wasu kuma kai kafirai to wannan tsarin Allah tsarin Allah shi sa ma ba a son shi shi a cikin lamarin Allah kowa ka bar shi inda Allah ya aje in akwai wa'azi ko nasiha kai masa amma ka zage shi shi mutumin da ya bata kamar mara lafiya ne yanzu ka zo ka samu marasa lafiya a asibiti ka dinga cewa banza ya kun ko kwanta bai wanda da kuka kaga sai a ce ba amma kan hankali sai ba kan hankali ko ba kan imani yanzu kuma ba san su bane to ka gani kuma ka zo kana zage to haka wanda ya bace wanda ya bace haka yake shi ma abun ba yin kansa bane an riga an fi karfin sa ne saboda haka an riga an rufe zuciyarsa duk yadda zai iya gane wallahi zai gane ai yanzu ko masu ja cikin matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai yayya ce ta ma'aikace ta rubuta zuciya to ta rufe sai ran to duk bayanin da ba su gane ba su gane to wannan shi saboda haka a mu tsaya wato inda Allah ya tsaya mu kada mu dinga shishigi a cikin lamarin Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya samu dace
ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين
ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين الله تبارك وتعالى يتي ولما جاءهم كتاب من عند الله yayin da littafi wato ya zo musu min indillahi daga wajen Allah wannan littafi musaddiqul lima ma'ahu yana gaskata littafin da yake tare da suna at-taura littafin da ya zo din shine Qur'ani shi Qur'ani yana gaskata at-Taura bai ce at-Taura ba daidai bane yace at-Taura daidai ne ita ma maganar Allah sai dai to ya za a yi Qur'ani maganar Allah ne at-Taura maganar Allah ne amma maganar Allah kuma ya shafi maganar Allah ko maganar Allah ya koda maganar Allah gashi ne ya faru a duniya yanzu kuɗi ne gwamnati na su bugo kuɗi ya su bugo muku ce muku to wannan dubu dubu ne wannan ɗari biyar biyar ne wannan ɗari biyu ne in haka mu shekaru ya wuce to wannan sun bar aiki yanzu bai aka muku sabbi shikenan dama su suka yi wasu suka ce mana kuɗi ne muka karɓa mana aiki yanzu kuma sun ce sun bar aiki shikenan sun bar aiki kaga ba faɗa ko to haka ita ma wannan magana Allah ne ya tsara to da ya kawo Qur'ani sai ce ta bar aiki injila ma duk na kawo aka kawo injila sai aka ce a tsauran ta bar aiki maza a zo a injila da aka kawo injila sai aka ce shi ma ya bar aiki shi da a tsauran gaba daya a zo a duk Qur'ani akwai faɗa ba faɗa ga mu nan mu muna yi kuɗi kuna aiki din da ake to kowa ya kai nashi bari kowa ya kai bayan an rike kudin kuma shi kenan wancan din ko tasbih ko ba a samu ba aka tawahar da mutane to shi Allah ya dai ba mu Qur'ani shi kenan sai ta wancan aje ai aiki da Qur'ani shi sa a yanzu haka a duniya duk mutumin da bai rike Qur'ani ba ko ya ji Allah Allah bai karɓi wannan da yau duk yadda za ka yi wa man yattabi wa man yattabi ghayr islam dinan falan yuqbala minhu duk wanda ya riki wani addini ba musulunci ba Allah ba za a karɓa masa kuma alahira yana daga cikin wani suka yasa saboda haka dole ne mutum yanzu ya karɓi addinin musulunci na dina inda lahi islam addini a wajen Allah shine musulunci saboda haka dole mu ya zama a mun rike wato wannan qur'ani to shine saboda haka shi qur'ani yana gaskata a taura wa kanu min qablu sun kasance ba min qablu kafin zuwan wannan Qur'ani kafin zuwan Annabi Muhammad yastaftibuna ala alladhina kafaru suna neman budi akan kafirai yaquluna suna cewa Allahumma ansurna alaihim Allah ka taimake mu akan kafirai bin nabiyyi mar'uti akhir zamani alfarman annabin da za ta aiko karshen zamani wato annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kafin zuwan shi ma banu Isra'ila in za su je yaki da makiyansu za su je su yaki makiyansu sai su ce bayan rundunar ta gama haduwa sai su ce Allah Allah muna kamun kafa muna neman ka mana buɗe ka ba mu nasara a wannan yaki albarkan annabin da za ka aiko ƙarshen zamani annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam har ga nan je fili Qur'ani yana nuna cewa ana neman albarkan Allah Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kafin ma zuwan sa kuma bayan zuwan sa an neba sallallahu alaihi wasallam wata rana a Madina an rasa ruwa suka ce ma'aiki ba ya rayu sallallahu alaihi wasallam mana ya ya yi ruwa aka rasa ruwa aka zaga sai da Aisha lalle ba ruwa ita to Aisha ce ai ku zo rufin ɗakin na wannan maza a a cire ko da wani waje ya zanto dai kabarin ya kalli sama sama za ta zubo da ruwa kuma haka aka yi aka zo aka yaye rufin ɗakin nata wani waje shi ke na sai haske sai zanto kabarin ya kalli sama shi ke na sai ya ji har lokaci da aka zubo da ruwa saboda waye saboda annabi akwai asma'u wanda ya ce addace ga sai da aisha radiyallahu anha tana da wato alkabban annabi wa wanda bayan manzo Allah ya wafati idan an zo mata an ce mata wani bashi da lafiya alkabban nan take jigawa sai a ba mara lafiya sai ta shi sai barki albarkan annabi wa sadaka layi mutane ba sani ba duk abin da Allah yake wa halittar Allah tun daga farkon ta har ƙarshen ta duk yana mata ne dan Allah Muhammad duk wani alkhairi da ka samu silar wannan alkhairin Allah Muhammad duk wanda ga an bashi ko an mata ko an daga shi to to an masa wannan duk abin da ya samu ne saboda Allah ya bamu ba ku mutum ya sani ko bai sani ba ya ji ko bai ji mutum ɗaya ne wannan amma dan manzon Allah Allah yake yin komai sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam to shine saboda haka Allah yake cewa wa kanu min qabl kun kasance kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yastaftihuna suna nema a musu fatayi a musu buɗi na yaki a taimake su a wajen yaki allazina kafaru a bisa kafirai yaquluna suna cewa Allahumma kunna alaihim Allah ka taimake mu akan su mu samu nasara akan su bin nabiyil mabu'uthi akhir zamani alfarman annabin da za a aiko a ƙarshen zamani aga du'a mana addu'a sure qabla ityanin nabi sallallahu alaihi wasallam kafin ma zuwan manzon Allah falan ma ja'ahum ma arabu yayin da abun da suka sani ya zo musu waye ina annabi wa min alhaqqi daga Allah tabaraka wa ta'ala ya zo musu daga Allah shi ne aiko manzon Allah kafaru bi sai suka kafirce da shi hasatan saboda hasada da kuma wa kawfan alal ri'asati da kuma tsoron shugabanci zai kuce in suka da suka bi na shugabanci ba shugabanci to wani abubuwa guda biyu su suke hana musulunta har yau eh ko hasada ko kuma tsoron kubucewar shugabanci Allah ya ce fa la'anatullahi alal kafirin tsinuwan Allah ya tabbata akan kafirai eh tsinuwan Allah ya tabbata akan kafirai lafiya ne na'am
بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين الله نعم نعم بئس ما اشتروا به أنفسهم بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين الله تبارك وتعالى يشفي سوى سر بئس ما اشتروا به أنفسهم tir tir da abin da suka sayar da wato rayukansu bihi da shi an yakuru suka kafurce bima anzalallahu da abin da Allah ya saukar shine alqur'ani bagayan saboda hatada ayu nazilallahu wai dan Allah ya saukar da fadlansa alaman ya sha'u akan wanda ya so min ibadi daga bayansa saboda Allah ya saukar da abin da ya ga dama na fatarsa na Qur'ani a waye a bisa annabin sa annabi Muhammad sallallahu alaihi Allah ya ce fa ba'u bi gadab sai suka juya da fushi wato fushin Allah tabaraka ta'ala saboda sun kafirce wa Qur'ani ala gadab kuma dama akwai wani fushin fa dama saboda me saboda sun tozarta a tauran makanta sun yin aiki da ita ita kanta a tauran sun sassaba annabi Musa din shi kansa sannan kuma suka kafircewa annabi Isa to wannan duka Allah ya fushi da su dama akan wannan sannan ƙari yanzu sun yi imani da Qur'ani da annabi Muhammad a galatin yayi yawa ke Allah ya ce wal kafirina ya tabbata ga wa'annan kafirai azabun wato azaba muhim na walakanci Allah ya tsaye وإذا قيل
وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين
وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن, نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه هو الحق مصدقا لما معهم qul falima taqtuluna anbiya Allah min qabl in kuntum mu'minin Allah tabaaraka wa ta'ala yace wai da kila lahum idan aka ce musu aminu bima anzala Allah ku yi imani da abinda Allah ya saukar dinnan ma Qur'ani alu sai su ce nu uminu bima unzila alaina mu ba mun imani da abinda aka saukar mana ne mu a tauran mu ta ishe mu eh ba sai an ba mu Qur'ani ba to abin da kuke faɗi kenan in an ce su yi imani da wato a Qur'ani Allah ta'ala sai Allah yake cewa wa yakfuruna bima wara'a ha sai yanzu za su dinga kafircewa da abin da ya zo bayan wato at-taura din wato Qur'ani wa huwa al-haqq bayan kuma Qur'ani nan gaskiya ne musaddiqan lima ma'ahum yana ne gaskata abin da yake tare da su na attaura kul ka gaya musu ya rasulullah falima taqtuluna anbiya allah me yasa to kuka kashe annabawan allah min qablu in kuntum mu'minina wato me yasa kuka kashe annabawan allah min qablu kafin zuwa wato shi qur'ani in kuntum mu'minina in ku mu'mine ne in dai ku masu gaskiya ne cewa kun imani da attaura to ai attaura ta hana kashe wani ma filiyan ballanta na annabi ya ko kace annabawa tunda kun ce ku yanzu an ce ga qur'ani ku imani kun ce ku attaura ta ishe ku ta attaura ma ba ku imani da ita ba tunda ta hana ku kashe filiyan ma ballanta na annabi kuma kun kakkashe annabawa walaqad ja'akum ay annabi Musa da kuke gadara shi ya ka attauran shi ma ya zo muku bil bayyinati da wato mu'jizozi kaman sandarsa da hannunsa wanda yake sanya Ahmad ya fitar ya dinga haske da kuma keta kogi da ya muku ya zo ya mu'jizozi guda tara thumma tahaffumul ijla hakan duk bai hana ku ba kuma kuka riki dan maraki ko dinga bauta masa kuka rike shi wato abun bauta wa antum zalimun kuna masu zaluntan kayukan ku ta hanyar ridan dan maraki wato kaga sun ce ba za su karbi Qur'ani ba saboda ai ga da sauran su a sauran ma ita ne ta mutu umarni su kashe annaba ita ce su goda dan maraki ba ita ba ce to kaga ashe a sauran ma ƙarya suke ba su rike ta na akwai zakar
وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وأطينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين
نعم وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين الله تبارك وتعالى يكتب وإذا أخذنا ميثاقكم آه. ku tuna yayin da muka riki wato alƙawarin ku a na wato aka daura muku aiki da attaura sai kuka ki kuka ki da kuke sa ku rike attaura ai ita ma da aka ce muku gashi gashi a cikin ta Allah ya ce ayi kaza ayi kaza a bar kaza a bar kaza kun karbi attauran ne yi kuka yi wa rafa'ana fawqakum sura sai muka dauko dutse muka ce gashi ku karba ko ko dutsen ya danne ku ya halaka yayin da kuka karban asawara muka ce mu ku duma sai na ku ku karbi abin da muka ba ku bi kuwatin da kasu wasu ma ku ji abin da aka umarce ku da shi ji irin na karba qalu sai suka dinga cewa sami'ina mun ji amma wa asaina kuma mun saba ba za mu yi ba kaga tauran ma ba su bi da ba an kawo dube din aka kawar da dutsen suka ce ba ba la sun ji ba su to da aka suka rubu Qur'ani kawai eh kar su yi ga da a tauran ta ake ita ba ba su yi aikin da ita ba wa ushribu fi qulubihim ijla wato aka cudanya a zukatan su son wannan dan maraki eh ga dai son Allah da son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato annabi Musa kenan amma duk suka watsar da wannan annabi Haruna yana cikin su ba wa abin da bai yi ba amma duk ina su kawai hankalin su ya koma kan dan marakin nan shi shine Allah shi goma yahude dama har yanzu abin da suke cewa ba Allah shine sun fito da akwai Allah su samu Allah da ake kallon sa Allah da ake kallon sa shine wani malamin mu Allah ya ji karai malam Abdullahi Ibrahim ne Allah ya ji karai Allah ya gafarta masa yake cewa wani almajirin sa suna karatu a wata makaranta sai wani malamin malamin boko sosai yace musu ai musulmai da suke cewa akwai Allah akwai Allah yace babu Allah yace babu Allah yace saboda akwai wasu abubuwa guda biyar duk abun da ya zama waina abubuwa guda biyar ɗayan su ba zai yi aiki akan abun ba to babu wannan abu aka ce ne ne sai ce na farko ido in dai ido ba zai ga abu ba hanci ba zai shaki abun ba kamar turaye da sauransu baki ba zai ɗanɗana abun ba hannu ba zai iya taɓa abun ba ko kunne ba zai ji ba wani abun ba ba kaga shi kuma Allah wai na abubuwa guda biyar duk ba sa aiki a kunnen ka ba zai ji Allah ya ce kaza kaza kila tun gaba za mu karanta suka ce wato da annabi Musa ya zo musu suka ce su wala sun fito Allah ya fito ya ce ni to ni na aiko shi ba a sauran magana ta ce to wai yanzu ya ka sanar da su ba ka san wanda bai san Allah ba to shikenan to haka haka to su sun duka duk abin da zai zanto wai na abubuwa guda biyar ba za su yi tasiri akan wannan abun ba to babu shi shikenan sai yace he dalibin nawan yace to akar makan lawo zan yi tambaya sai ce sai bismillah yace shin malam kan yana da hankali ko ba shi da hankali sai ta ya zan ga mai haka yana da hankali mala sai ce to muna so malam mu ji hankalinsa yayi magana ko kuma ya fito mana da hankalinsa mu gani da idon mu ko kuma mu shaki hankalin mu ji shi da hankalin mu shaki shi ko kuma mu taba shi da mu dandana shi da bakin mu ko mu taba shi da hannun mu hankalin malam dala ce maka mana ko dai malam bai da hankali yace amma da yana da hankali to ina hankali ya fito mu jiya ba ba ya sai ya shu dai to da ka kaga akwai hankali misali to amma wai na abubuwa guda biyar duk hankalin ba zai karba ba saboda haka haka akwai abubuwa suna nan wai na abubuwa guda biyar ba za su tasiri a kansu ba amma kuma abin suna nan ba duk abin da ya zanta ya fi karfin hankalinka ka ce ina ba zai abu nan ba to su sun fito in Allah ne ma zamu Allah da ake kallo shi yasa duk wa'azin da Allah ya mufe dinga yi Musa Samiri yana ce musu ga ga Allah shike ne suka dawo kan to Allah zani a biyewa Allah da ba aka nuna ana su imanin ba to to haka suke saboda haka Allah yake cewa an tudanye wato soyayyen wannan dan marji a cikin zuciyarsu bi kufurin saboda kafircin kul kace musu bisa ma tirda abinda imanin naku ne yake umartan ku da shi in dai imanin ku da at-taura shine ya bar ku karki wato al-ijil dan maraki ku bauta masa imanin ku da at-taura shine ya tafi dinga wannan sabon to tirda wannan imani saboda imani da at-taura ba zai yi a ce ya shirye da mutane zuwa ga abubuwan da ba daidai ba Allah ya ce in kuntum mu'minin in dai hakan ne imani in dai kun kasance imani a wato mu'mine ne kamar da an so kamar da kuke yaya na kul in kan lahu da
قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت فتمنوا الموت إن كنتم صادقين
قل إن كان لكم الدار الآخرة inda Allah khalisatan min dunin nasi fatamannaw al-maut in kuntum sadiqin kun ka ga musu ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam in ka Allah kuma darul akhirah in dai gidan lahira na ku ne in dai gidan lahira na ku ne aljanna nan ta ku ce a khalisatan ku kadai za ku shiga min duni nasu kowa ba zai shiga ba kamar yadda kuke rayawa to fa tamannawul mota ku yi burin mana ku mutu in kuntum sadiqin in dai kun kasance sadiqina masu gaskiya a cikin fadin ku wato su sun ce ne nahanu abnaullahi wa ahibba'u sun ce su ƴaƴan Allah ne su kuma masoya Allah ne saboda haka aljanna kuma ta ƴaƴan Allah ne ta masoya Allah ne to Allah sai yake musu to ku yi burin mutuwa ma to gidan babanka ya zama aljanna ne ai kai buri ka mutu gaje ka shiga to amma qur'ani yake cewa ba za ku taba burin mutuwa eh walai ta man walai ta man wa abada
ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين
ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين Allah yake cewa walai ya tamannahu abada ba za su taba burin mutuwa ba har abada ba za su taba burin mutuwa ba har abada sai ma qaddamat aidihim saboda abubuwan da hannayensu suka aikata na kafirci eh wato ana gabatar da hannu saboda hannu shi yake yawancin ayyukan da mutum yake eh amma saboda abubuwan da suka aikata na kafircewan su da annabi Muhammad kafircewan da Allah wallahi shi Allah alimun masani da zalimina da wato azzalimai wato kafirai a shi ita mutuwa kowa yana tsoron mutuwa shi sa ma Allah yake cewa kulinnal mautal ladhi tatruna minhu fa innahu mulaqikum gaya musu ya Rasulallah mutuwan nan da kuke gudu ba kwa son ta to a gaya muku sai kun gamu da mutuwa dole sai kun mutu shi ne ke sa wani waje aina ma ta kunu dirkum mutu duk inda kuka shiga sai kun mutu ba dan adam ba shi da dabaran da zai kauce mutuwa ko ya zai sai ya mutu me mafita sun dole ya mutu aiki mai kyau shine wanda yake cewa mai gudun mutuwa yake bar kuka maganin mutuwa ba tsada me maganin ta kai aiki ne amma dole sai ka mutu dole sai ka mutu to mafita kai aiki ne kyau tunda dama in ka mutu ne ka san kasan nan za a ji abun ne ka bayan wannan kasa akwai wasu gidaje guda duk wanda kaga ya mutu to sai ya fada ɗaya daga cikin wannan gidaje guda biyu a lahira imma dai wuta imma aljanna saboda haka anan kuma ake yin wannan kasuwar anan ne in kasuwar ta yi riba ka yi kokari ka aiki mai kyau to can din zai kyau shi sa ma kar mu dinga gafala kar kai dinga tunanin to sai gaba sai gaba ai gaba kan ba naka bane yanzu ne naka to kai kokari kai aiki mai kyau mutum ba zai mutu ba sai ya je sun ya ga kolo-kolo kuma ya bayyana shi to a da shi zai gyara ta da shi kana kula ka ba saboda ka yanzu ne zaka yi aiki yanzu ne zaka gyara yanzu zaka yi istighfari yanzu zaka yi salati wai a bikin duniya ake na kiyama ka dage kare zanto neman duniya ya hana maka neman lafiya kuma kare zanto neman lafiya ya hana maka neman duniya duka ake so ka hada an gani saboda haka Allah ya faɗa mutuwan da muke gudun nan ne dole sai mun kuma Allah ne ba mu labarin duk abin da muke muka aikata saboda haka Allah ya sa mu cika ciwo da imani Allah ka karɓi rayukan mu cikin imani take kuma saboda manzo Allah ya na'am
ولتجدنهم أحرف الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزعبه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون
wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayati wa min alladhina ashraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alf sanatin wa ma huwa bimuzahzihi min al'adab an yu'ammar wallahu basirun bima ya'malun Allah tabaaraka wa ta'ala yake cewa wala tajidannahum wallahi za ka samu yahudawa a haratan nasi ala hayati sun fi mutane sun fi dukkan mutane faɗayin rayuwar duniya ba yahude mafaɗancin rayuwar duniya ne Allah ya ce wa min allazina ashraku wallahi sun fi mushrikai ma sun fi mushrikai ma kwaɗayin rayuwar duniya suna kwaɗayin duniya sosai shi yasa inyamuran nan su sun yi galin yahudawa da wajen son duniya yanzu inyamuri idan shagon sai kama da wuta ya tabbatar iya abin da ya mallaka kenan kuma abin zai kone yanzu to sai ya shiga kawai to rayuwa ba dukiya ce ban da amfani bakin ciki ne yau da gobe kawai to da haka bai da amfani a shiga gaba da kone to haka kuma yahuda su son rayuwar duniya Allah ya ce sun ma su mushrikai son rayuwar duniya eh Allah ya ce ya waddu ahadun ɗaya daga cikin su yana burin law yu'ammaru al-akala ina ma man abashi shekara dubu ya rayu a dubu ya rayu shekara dubu a duniya Allah yake cewa an yu'ammara kuma abashi shekara dubu wa ma huwa bi muzahihi min al-azabi hakan ba zai nisantar da shi daga azaba kaga sai ka dauko an yu'ammara nan sannan ka fassara shi ta Qur'ani ke da an yu'ammara abashi shekara dubu ai walau ista alfan thumma alfayn badaha wala budda min yawmin tasiru ila qabri da za a baka shekara dubu a ƙara ma shekara dubu biyu ba da makawa wata rana ina za a kabari za a karshen alewa kasa dole je wata ran je mutuwa za ka dole je mutuwa za ka saboda haka wata rana akwai wani kakana na kan ce masa a yanzu ba ka mutu ba sai makarai kira ne yace ni kana yin barazana da mutuwa yace mu a cikin mahaifin mu goma sha ɗaya yace duk sun mutu ba wanda ya rage sai ni yace babana ya mutu mama ta ta mutu kai kai ne baka san mutuwa ni na san mutuwa wannan abun da ya tsere su ni ma ba zai bani kai ne ka sani a mutuwa nace akara magana lalle ka san mutuwa to duk ta gama da yan uwanka gaba daya ta gama da iyayenka kai ba ka so ba za ka rage shi ma ya rasu Allah ya kanta ba ka duniya ta ko ya ka sai ka mu shi sa ma kai mafita kai aiki ne kyau kai aiki ne kyau munanan ka tuba shine kawai ka sa iyalanka su yi aiki ne kyau shikenan shine mafita to shine saboda haka Allah yake cewa raya shi shekara dubu din ba zai zama zai nisantar da shi daga azabar Allah ba inda ai bai aiki mai kyau ba wani hadisi ya zo na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin yana cewa khairun nas mafi alkhairin mutane man tana umru wanda yayi nisan kwana sannan wa hasna amalu kuma aikin sa yayi kyau yace wa sharrun nas mafi sharrin mutane man tsara umru wanda ya yi nisan kwana sannan kuma wasa amalu ayyukan suka zama mura ga nisan kwana amma a cikin kyawawan ayyuka kaga za ka je layira ka yi riban zuwa duniya ga nisan kwana kuma duk a cikin sabon Allah kaga mutum zai je layira ya yi dakon zunubai masu yawa saboda haka ma a sayyidina Umar Allah ya kara masa yadda ita shi bai cika damuwa ya yawa yi gari ba mara da lafiya ko ba lafiya cikin farin ciki ko cikin bakin ciki aka ce masa me yasa yace to bai san wanne ne in yana cikin sa yana cikin san Allah manya to daga in arshin lafiyar ne ya zama a cikin sa ne ya Allah yake to ya ji ma ya ji mata ba manya to shine saboda haka Allah tabaraka ta'ala ya faɗa mana dai makwatsaitar rayuwar duniya suna son su rayu a duniya in za a bar su har abada ba za su yi wallahu shi kuma Allah basiru yana kallo bima ya amuru da abin da suke aikatawa kulman kana duwal jibrila
قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين
قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله تبارك وتعالى بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين Allah tabaraka ta'ala yana cewa kul ka gaya musu ya Rasulullah man kana aduwan Jibril duk wanda yake gaba da mala'ika Jibril wato sababin sabon wannan aya akwai wani ana kiransa Abdullahi bin Suriya sunan shi kenan ya hau abun hawa ya zo wajen annabi shi wannan abdullahi dan suriya shugaban mutanensa ne kuma mutanen nasa yahudawa ne sai ya zo wajen annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yace na zo in tambaye ka yace cewa wasa'alahu as'ilatan tambayi manzo Allah wasu tambayoyi malamin yace in ka ji an ce as'ilatan to daga tambaya tara ɗaya kasa su ake kira as'ilatan tambayoyi daga tara ɗaya kasa idan kuma an ce masail to tambaya ta ga daga ɗaya har dubu har ko nan amma as'ilatan daga tara ɗaya kasa to shikenan suka zo su ya zo shi ya ce ya na zo in tambaye ka wasu tambayoyi wanda idan ka ansa su zan yi imani da kai kuma zan sa mutane na in ce su yi imani da kai to yace to me ne tambayar ita tambaya sai yace yaya baccin ka yake manzo Allah yake cewa sallallahu alaihi wasallam na kasance tanamu ainaya wala yanamu qalbi wato idanuwa na suna bacci amma zuciyata ba ta bacci wato mu duk sa'ad da muka kwanta da zuciyan da idon dubbaci suke saboda haka ma idan an zo ko za a kashe ka sai dai a daddaba ma wuta baka sani saboda komai kayi bacci to shi kuma sallallahu alaihi wasallam yana bacci duk irin asuru sai da duk abin da ake a wajen ita zai baku labari saboda zuciyar ba ta bacci idan ne kawai ke riya sallallahu alaihi wasallam sai zan to wannan yana daga cikin mu'jizojin sa sallallahu alaihi wasallam saboda haka ni zuciyata ba ta bacci qala sadaqata yace kai gaskiya wannan shine muka karanta a cikin at-taura at-taura ta ce lalle lalle annabi nan da za a yi karshen zamani shi fa idan sa ne yake bacci amma zuciyarsa baya bacci yace tambaya ta biyu lima yakunul walad tarata yishu aba wa amamu laysa fi adna shabahi bi ummati wa akhwani yace tambaya ta biyu me yasa yaro wani sa'i yake kasancewa yana kama da iyayensa maza da babbanunsa ba shi da ko kaɗan kama da mahaifiyarsa da gwaggwaba su innoninsa ummominsa ke yan uwan mahaifiyarsa me yasa haka yake faruwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wato ayyuhuma alama uku yakunu shabahul wato duk wanda ruwansa yake yawa to kama zai zama da shi ake kama yace wato yadda yake idan jima'i ya auku tsakanin wato mace da namiji wanda ya fara inzali da farko to za a halitta da ruwansa baɗinin wannan yaro baɗinin wannan yaro wato cikin wannan yaro shi za a halitta irin to ɗabi'unsa duka na wannan wanda ruwa wato wannan wanda ruwan sai fara zuwa yace wallahi alama uhu wanda kuma ruwan sa yafi yawa yafi rinjaye yafi yawa to shi kuma za a halitta zahirin wannan yaro da shi sai zama yana kama da wanda ruwan nasa yafi yawa to kun ji da yadda abin yake kala da rake ce to kai gaskiya lalle haka abun yake haka abun yake to da haka kaga duk ana hada abubuwa guda biyu ne sai a halicci mutum illa iya wannan a halicci badinin mutum shi za a ga wani ɗabi'unsa da halayensa duka irin na mamarsa ne a gane amma sifansa kuma a zahiri duka lissa haka yana kama da babansa wani kuma ɗabi'unsa da halinsa da komai nashi irin na mahaifinsa ne amma kuma da mamarsa yake kama ko mama ko wani dangi cikin dangin mamar to haka haka to maza da sai masa bayani sai ce kai gaskiya haka nan muka karanta a cikin asabar yace to ka bani labari a birni amma harama Isra'ilu ala nafsi bani labari ne annabi Yaquba ya haramta wa kansa Allah rasul Allah sallallahu alaihi wasallam yace mata luhumul ibli ya haramta wa kansa namar rakumi da albani hada nunur rakumi wato wannan kuma ya faru ne yayin da shi annabi Yaquba ya rashin lafiya rashin lafiya yayi tsanani sai ba kan cewa Allah akan in Allah ya bashi lafiya abin da ya fi so na abinci zai bar wannan abinci ko abin da ya fi so din shine naman wato na kuma kuma abin da ya fi so na abin sha zai bar wannan ma kuma zai bar shi dan Allah to abin da kuma ya fi son sha din shine wato nonon rakumi Allah ya wuce da kai yake kai gaskiya wannan ma abin da ka faɗa haka abin yake a cikin asaba yace to ka bani labari annaba suna ta tambaya ba yace ka bani labari menene farkon abinda dan aljanna za su ci in sun shiga aljanna wato abinda Allah zai kawo musu na liyafa na farko wanda za su ci dan aljanna kaga Allah yake cewa Allahu alaihi wasallam yace hancin kifi ne yace kai gaskiya haka abu ne yace to yanzu ya tambaya daya idan ka bani labarin wannan tambaya daya to zan yi imani da kai yace to me ne tambaya daya yace wa yake zuwa maka da wahayi waye ne yake kawo maka wahayi azza Allah yace jibril ta jibril kuwa ka bata magana jibril ai wannan majiyin mu ne sai ka bata magana ina ma mana a ce mika'ilu ne ina ma mana a ce mika'ilu ne shi jibrilu ba sa sonsa saboda su ma abota ta wurin kayi shi kuma shi ake aikawa da da azaba ya kai musu saboda haka da ya ji an ce jibrilu jibrilu kuma wani ai mafi mu ne iyayen mu shi ne har Allah ka dan su kike sun ji bin Allah saboda haka gaskiya da ma dai ka ce mika'il ne ke zuwa dan shi shi ne aka ajiye wato makulan arziki da na amfanin gona da ruwan sama kuma haka ne dama wato mala'ikun duk an raba musu ayyuka ne dukkan suna da ayyuka shi sa a jin mutumin da shi Allah yadda ka gwamnatin duniyar nan tana tsare kowa an ajiye ta akan aikinsa to haka gwamnatin Allah fiye da haka haka kowa da aikinsa kuma kowa baya shiga cikin aikin wani yanzu duk harkar samun amfanin gona da harkar kasuwa ta yi kyau rayuwa ta yi daɗi da komai ya zama ana cikin yalwa da wadata da arziki duk yana hannun ne ka da ruwan sama da duk abin da ka sani in dai mai kyau ne to sai aka dasa shi kuma sayyidina jibra'ilu yana da sunaye jibril din ne amma zaka ji ana ya kai kuna ta tara duk ai da jibra'il akwai jabara'in ni haka za ka ji abubuwan sanana to shi sai na jabara'in ya kasance shi kuma kawo wahayi wa annabawa shine aikinsa kuma in an ci karɓan wahayi shi ake aikowa kuma in ta karɓawa ne zai zai da karɓawa duk amuru in ma a ɗauki garin ne a cicciɓa a yi saboda shi a kifo da mutane shi zai in iska ne za a sako duk abin da za a je na bala'i to shi ake turowa tunda shi ya kawo wahayi kuma aka iya da to kuma in za a halakar ma shine zai to suna jin haushin sa Allah ya saba to haka to shi kenan sai ya tura yace amma ka bata magana nan duk kaga an sami tambayoyi ne yadda nake so amma sai ba jibril da yake zuwa da wannan wahayi ka bata wannan magana to shi kenan sai sayyidina Umar sai ya tambaye shi yace to yanzu kai da Abdullahi dan Suriya shin me ne matsayin Jibril a wajen Allah a saninka me matsayin Mika'ilu a wajen Allah a saninka yace to mu abin da muka sani shi Jibrilu shi na hannun damar Ubangiji shi kuma wato Mika'il na hannun hagun Ubangiji mu abin da muka sani kenan to shi kenan sai yake cewa to in ko ya tabbata haka ne yadda ka faɗa to iyayyan ka ga jibirun nan dole zai zama kana kin Allah ma kana kin kuma shi ma mika irin da kace kana sai ko Allah ya saukar da aya daidai da sayyidina Umar din ya faɗa yace kul man kana ka ga musu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya zama makiyin mala'ika Jibril an karanta wajen ko to fa innahu nazzalahu ala qalbika ya mutu dan bakin ciki jibril din ya da ya saukar da qur'ani in ya so kada ya imani fa ya mutu kai da ya mutu dan bakin ciki shi je jibril shi ne ya saukar da wannan qur'ani a bisa zuciyanka bi iznillahi bi iznin Allah wannan cewa bi iznillahi wato ina so mutu bayanai masu tsawo akan bi iznillahi amma dai Allah ya kan gobe za mu bana insha Allah saboda saboda lokaci Allah ya dafa mana Allah ya rufa mana asiri Allah ya kara mana son Allah ya son manzo Allah son bayan Allah ta yi Allah ya kai aiki saboda ma'aiki sallallahu alaihi wasallam na ko tambaya alaikum assalam na'am sosai wannan hurba na juma'a mun yi bayani kan wannan lalle idan mutum bai samu tsaba ba dole bane ma tsaban dama yanzu misali kawai zaka tambaye mu shago nawa kuke kai kwanan madara sai ya ce maka misali 200 misali zai 200 sai ka lissafa mutanen gidanka na mace in kun kai misali kamar mutum goma ɗari biyu sau goma nawa ne dubu biyu ko shi ne sai ka ba dubu biyu shi ke da ƙarfi da ganka kalas ya yi an gane addini musulun addini mai sauƙi ne yayi kuma wannan ma ya fi amfani ya fi amfani yanzu ka ɗauki masana ce ka bashi kuma dama dama sirrin da yake ciki fikihun da yake cikin wato fiddakai shi ne shi wanda ka kai wa a ce ranar bayi da shi kaga ya shiga cikin farin ciki to wala in ka bashi kuɗin a yanzu kowa ya sani sai ya yi farin ciki da kuɗin fiye da masara ne saboda in ka bashi masara zai je ya yi kota ne a wannan lokacin to amma kuma ran sallan masaran za a raba a'a ai da ka kawo iyalanka kace tu za a yi sai ga an hada ma duka tu kuma ran sallan to ina zai sun a ce kudin ka bashi da ka bashi kudin ka shi ke sai je ya siyo abinci ne kyau abin ya kawo in har ma kudin yana da yawa ya siyo da nama ya zo ya hada ka ganin ka samu kullu da rabi da kai ma Allah ya sa mu dace. Alaikum salam. Na.
To kamar misali ya ce kwanin masara ɗari biyu.
Na.
Shi kuma ma'aunin da kai ya fi kwanin.
Haka.
Wallahi.
Yawwa. To dama kwanon mu ba daidai yake da da wato a shi mudin naji wanda ake abu nan ba. Amma kwanon ɗaya ne amma da wasu in gwangwana ne. To dama gwangwana ne za a za a yi lissafin misali aka ɗauko aka gwada sai aka samu eh lalle kwano ɗaya ne da gungumi biyu shikenan nawa ne kuɗin gungumi biyu dama misali kwanon ɗari biyu ne to nawa ne gungumi a kwana gungumi nawa ne gungumi takwas ne misali to gungumi takwas duk gungumi ɗaya zai kama nawa kenan ɗari biyu a raba wa mutane takwas misali zai kama ashirin da biyar kaga shikenan sai zan so a maimakon ka ba da ɗari biyu sai ka ba ɗari biyu da shikenan kalar mutu ya ƙara kan hakan duka.
Wannan ne akan niyya ne da ake magana na kamar tarawih. Yanzu yake tambaya shin kowane raka'a biyu da za a zo sai ya daura niyya ko Sosai.
niyya na farko ya Ni a na farko ba ya ai kowane raka biyu zaman kan suke. Dama maza da ake sa sula sula na filan dare masana masana ne duk biyu ake kai biyu kai sallama kai biyu kai sallama. Sai kowane biyu da niyyar su daban. to wannan shi ne alaikum salam akan maganar niyyar ne na fasi ne
niyan niyyar da ya yawa na yi niyyar sallar tarawih sunna shi ke nan ko ka faɗa ka a zuciyanka yayi shi ke nan na alƙa eh in ka ga dama za ka sake za ka yi wanda aka ɗaura aka wuce ka in kuma ka ga dama sai ka wuce ka ke dama na yi da ka dama ka ka tashi ke da yayi in kuma ka wuce ya kama shi ke nan amma dai to sai zai yi. dama su shafa da wutar sun fi wannan tarawih karfi su dama suna nan da karfin su ko babu ramadan ma ai yanzu misali muna yin tarawih ne iya ramadan to amma shafa da wutari su ai dama dole ne su ba dai farillai bane amma kamar su zama farilla an gane suna da karfin gaske to da ka su dama ko ramadan ko ba ramadan dama suna shafa da wutari bayan sallar isha'i dama za ka yi su kafin sallar asubai kafin alfijir ke su dama ana yi to da ka dama sun fi karfi to da ka dan baka samu sallar tarawih ba ba zai hana ka kai ne ka bi ayi wannan din da kai Allah ya kama da shi Allah ya kama da shi ba ba ta bai niyya na faɗa mata niyya da wata shi Allah duk yaran nasa ne an gane ba yaran da baya yi ba ko ta sannan kuma bil hasali ma Allah yana amfani da furucin mutum amma abin da yake cikin zuciyar mutum aka fi aiki da shi to da haka da ka ci kayan niyyan kaza shikenan zuciyar kawai shikenan ne shikenan da shi za a karba ya aiki da shi Allah ya samu dace Allah ya ƙara mana son Allah da son manzon Allah da lafiya da son bayan Allah da alhaji karkashin rana suna cin Allah ya mana bukatun Allah ya yi mana damuwoyi Allah ya ba mu talauci kunci jahilci saboda annaiwa wa mu Allah mana sutura duniya da lahira Allah mana sutura duniya da lahira dukkan bukatun mu na kai Allah ya bukatun makoyin mu Allah ya sharrin makiyin mu Allah ya mu saboda annaiwa wa mu Allah azurta mu da gama wannan duniya lafiya karkashin rana suna cin sannan karatu da muke duk abin da yake na alkhairi a cikin sa na wato dare wanda muka yi mun ba da ladan hadiya ga wannan Allah abin da kuma kusa ya Allah ya ce mana saboda karanci da ina na gafi ga ya rafa ta mana saboda annabi wa mun har ta lafiya ya insha Allah ba su lafiya lafiya Allah kara man lafiya da zaman lafiya mata masu juna biyu Allah su yi lafiya Allah su yi lafiya ta'yan kuma Allah ba ni zuriya tayyiba Allah ba mu ɗaya na gari masoya Allah masoya manzon Allah hafizan Qur'ani jagorori a cikin addini ya mu suka Allah ya bi mu ya mu suka Allah ya bi mu wanda muke muke raye tare da mu Allah ba mu abu gidan ta mu Allah ya mu sallallahu alaihi wasallam fatiha da mu kashi سلامتنا آمين فالهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداد العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين